ونستغفره ونتوب أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله خير زاد وراقبوا الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله هي التي نعيش فيها أي العشر الأوائل أوائل من شهر ذي الحجة وهي التي تعنى بقوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقد اختص الله تبارك وتعالى هذه الأيام من سائر أيام الدنيا وميزها جل في علاه عن غيرها من الأيام وهذا نبي الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول فيما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأخرجه الطبراني قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر إلى وملجأ إلى إلى يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء انتبهوا يا عباد الله وكرروا النظر في ذلكم الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام الأمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر عباد الله اجتهدوا واغتنموا هذه الفرصة الثمينة اغتنموا هذه الفرصة الثمينة يا عباد الله فإن الله فإن الله تبارك وتعالى منحها لكم عباد الله اكثروا من التسبيح والتحميد والتحليل والتكبير في هذا في هذا الموسم المبارك واكثروا من قراءة القرآن والصلوات والصدقات فإن ذكر الله تبارك وتعالى والصلاة وقراءة القرآن والصدقات في هذه الأيام ليست كصدقة أو صلاة أو أو صيام من في غيره من الأيام فهذا يا عباد الله موسم من مواسم الخير والبركة وصوموا يوم التاسع يا عباد الله من هذه الأيام أي صيام يوم عرفة اعدوا لذلك اليوم يا عباد الله اعدوا لذلكم اليوم يا عباد الله صوموها يا عباد الله فقد روي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وببيعتنا بيعا قال فسئل عن صيام الدهر فقال لا سام ولا أفطر أو ما سام وما أفطر قال فسئل عن صوم يومين وافطار يوم قال ومن يطيق ذلك قال وسئل عن صوم يوم وافطار يومين قال صلى الله عليه وسلم ليت ان الله قوانا لذلك قال وسئل وسئل عن صوم يوم وافطار يوم فقال صلى الله عليه وسلم ذا ذاك صوم أخي داود عليه السلام قال وسئل صلى الله عليه وسلم أيضا عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث فيه أو أنزل علي فيه قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والباقية قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية وهذا أخرجه مسلم اكثروا يا عباد الله من التكبير في هذه الأيام وإذا قرب يوم العاشر اكثروا من التكبير يا عباد الله مقيدا ومطلقا وأما مطلقا ففي كل وقت في البيوت والمجالس والأسواق والطرقات والشوارع والمحلات وأما المقيد من التكبير يا عباد الله فبداية من بعد صلاة الصبح من سبيحة يوم عرفة إلى بعد إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق عباد الله وأعظم العبادات عبادات يا عباد الله في يوم العاشر من هذا الشهر المبارك بعد الفريضة التي فرضها الله تبارك وتعالى عباده هي الأضحية اضحوا يا عباد الله فإن الأضحية يا عباد الله إنما هي تكون ببهيمة الأنعام من المعز والدعن والبقر والإبل بشرط أن تكون سليمة من كل عيب ونقص وأما معاذ يا عباد الله فما اكت... فمنها ما اكتمل سنة كاملة وأما الضعن ما حال عليه سبعة أشهر وأما البقر يا عباد الله من مر عليه سنتين والإبل يا عباد الله فهو خمس سنوات اذبحوا أضحية يا عباد الله والأضحية يا عباد الله إنما تذبح حتى آخر أيام التشريق حتى آخر أيام التشريق يا عباد الله فالأضحية يا عباد الله إنما يجوز أن يجوز أن تذبح ليلا ونهارا حتى إلى آخر أيام التشريق وأخرجوا يا وأخرجوا يا عباد الله إلى مسليات العيد مبكرين مكبرين يا عباد الله وكرروا التكبير يا عباد الله انطلقوا إلى محلات محلات صلاة العيد وابكروا يا عباد الله والله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فيا عباد الله كبروا الله يا عباد الله وذبحوا الأضحية يا عباد الله بعد رجوعكم من صلاة العيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن كتامنا اللهم أسل كتامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abun bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka aiko shi da ainihin manzanci kai wahayi gare shi ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin ita taqwa shine mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi a rayuwar duniya kuma abin da zai masa amfani gobe alkiyama ba da ka yan uwa ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a koye ya ku yan uwa muna rayuwa a yanzu a cikin kwanaki goma farkon watan Zulhijja waɗannan kwanakin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja malamai suke cewa su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi a cikin faɗansa inda yake cewa wal fajr yana rantsuwa da alfijir wasu suke cewa yana rantsuwa da alfijir din ranar farkon watan zulhijja ma'ana ran da watan babbar sallah ya kama alfijir ya fito to wannan alfijir din Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da shi wasu kuma suka ce a'a yana rantsuwa ne da alfijir din ranar idin babbar sallah wasu suka ce wato ranar ɗaya ga watan wato al-muharram wato watan farkon shekara wasu ma suke cewa ko na alfajir Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da shi sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa layalin ashar Allahu tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da kwanaki guda goma malamai suke cewa waɗannan kwanaki guda goma su ne waɗannan kwanaki da muke rayuwa yanzu a ciki waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa shafa'i wal watr Allahu tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da shafa'i bibiyu kenan walwatar da kuma ɗaɗɗai wato guda ɗaya wato malamai suke cewa yana rantsuwa da ainihin halittunsa domin akwai namiji akwai mace a kowace irin halitta walwatar kuma shine shi kansa subhanahu wata'ala kenan Allah ta'ala ya rantse da ainihin halittu ya kuma rantse da kansa subhanahu wata'ala sai Allah tabaraka wata'ala ya ce yana rantsuwa da ainihin dare idan ya juya sai Allah tabaraka wata'ala ya ce alfi zalika qasamul lidhi hijr lallai cikin wannan abin da aka ambata akwai rantsuwa ga ainihin wanda yake da hankali tunda kaji Allah tabaraka wata'ala ya rantse daga kuma cikin rantsuwar akwai kwanaki goma da ya rantse da su lallai mai hankali zai gane cewa lallai tunda Allah tabaraka wata'ala ya rantse lallai al'amarin yana da girma kwarai da gaske ya ku yan uwa Allah tabaraka wata'ala ya keɓanci waɗannan kwanaki da falala fiye da sauran kwanakin duniya gabaki daya Allah tabaraka wata'ala ya bambanta waɗannan kwanaki akan sauran kwanaki waɗanda suke ba su ba waɗannan kwanaki su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kansu a cikin abin da wato hadisin da aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda kamar yanda a tabarani ya fidda shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu kwanaki wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yake son kyawawan ayyuka a cikinsu fiye da ainihin waɗannan kwanaki goma na ainihin watan zulhijja sai aka ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko da jihadi ma domin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da jihadi domin Allah din ne ma bai kai waɗannan wato wato bai kai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai dai mutumin da ya fita daga gidansa ya tafi yaki domin Allah da shi kansa da kuma dukiyarsa da ya je bai dawo da komai ba dukiyar ta kare a can shi ma kuma ya mutu ya ku yan uwa ku yi duba zuwa ga wannan falala ku kalli wannan hadisi ku sake kallon sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah tabaraka wa ta'ala yana son kyawun ayyuka a cikin waɗannan kwanaki ya ku yan uwa ku yi kokari ku ribaci wannan dama wannan gara basa da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ita ya ku bayin Allah ku yawaita yin tasbihi ku yawaita yin tahmidi wato ku yawaita fadin subhanallah walhamdulillah ku yawaita yin tahlili da la ilaha illallah ku kuma yawaita yin takbiri wato shine fadin Allahu akbar ku yawaita fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan kalmomi sune albaqiyatu salihat wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yace sune mafiya alkhairi ya ku ɗan uwa ku yawaita karatun alqur'ani ku yawaita salloli na nafila bayan na farilla ku yawaita yin sadaka a cikin waɗannan kwanaki waɗannan kwanaki ya ku bayan Allah kaka'a ce wato lokaci ne na ainihin girbar alkhairi na ainihin tanadi na ainihin alkhairi kwanaki ne waɗanda suke na alkhairi kwanaki ne waɗanda suke na albarka ya ko ƴan uwa ku yi amfani da damar da Allah tabaraka wa ta'ala ya baku ta rayuwa da kuma dama da ya baku ta ainihin lafiya ku yi kyawun ayyuka a cikin waɗannan kwanaki kwanaki ne masu saurin shuɗewa ko shakka babu ana nan in dai kana raye za ka wayi gari ka ga cewar goman farko ɗin ta riga ta wuce ya ku bayin Allah ku yi amfani da wannan dama ku yi azumin ranar tara ga wannan wata wato shine azumin ranar arfa ya ku bayin Allah ku yi tanadi na ainihin azumtar wannan yini wato yinin ranar arfa kuma yini ranar arfa ya ku bayin Allah yana daga cikin yini wanda Allahu tabaraka wata'ala yake amsar addu'o'in wato bayi babu wani yini da Allahu tabaraka wata'ala yake amsar addu'o'in bayi kamar wannan yini kamar yadda yazo cikin wani hadisi duk da ke cewa malaman jarhu ta'dil sun yi magana akai amma dai yazo cewa babu wani yini da Allahu tabaraka wata'ala yake amsar addu'a fiye da yinin arfa yace mafi ficiyar addu'a ita ce wacce aka yi ranar arfa yace mafi ficin abin da na faɗa kuma ni da sauran annaba da suka zo kafin ni ji annabi sallallahu alaihi wasallam shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir an rawaito daga bi qatada mutumin madina Allah ƙara masa da yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da azumin da yake yi me yasa yake yawan azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fishi sai na Umar Allah ƙara masar da yake cewa wato da yaga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fishi sai yake cewa rabbina billahi rabban mun fa yarda da Allah shine ubangijinmu wato yana tunanin kar ko tambayar da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi fishi kada fa manzon Allah ya zaci cewa ko suna shakku ne akan wato addinin musulunci ko akan imaninsu sai sayyidina Umar ya ce rabbina billahi rabban wa bil islami dinan mun yarda da Allah shine ubangijinmu mun kuma yarda da cewa addinin musulunci shine addininmu wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula mun kuma yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzo manzon Allah mun kuma yarda da ainihin bai wato bai'a da muka yi maka ya rasulullah haqiqata da yake cewa sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da yin azumi kullun kullun iya shekarun mutum kullun azumi yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la sama wala afara wanda yayi wannan shi abi azumi ba kuma bai ci abinci ba ma'ana Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai bashi ladan azumi ba shi kuma bai hutar da kansa ba ba a yin azumi kullun kullun ya ku bayin Allah sai aka sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da yin azumin kwana biyu a jere sa'an nan mutum ya tsallake yini ɗaya bai azumi ba ma'ana mutum ya azumin kwana biyu ya tsallake kwana ɗaya ya ƙara kwana biyu ya tsallake kwana ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wane ne zai iya wannan kuwa sai aka sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato azumin kwana ɗaya da kuma mutum ya yi hutu na kwana biyu yau ka yi azumi gobe da jibi ka huta gata kuma ka sake azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da dai a ce Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mu damar yin haka mana sai aka sake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin kwana daya a tsallake kwana daya a huta ma'ana yau ayi azumi gobe a huta jibi kuma ayi azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan ai shine irin azumin dan uwana annabi Dawud alaihi salam sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da ainihin wato azumin ranar litinin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yinin litinin ita ce ranar da aka haife ni kuma ita ce ranar da aka fara yi min wahayi aka aiko ni a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a ƙara tambayarsa sai yake cewa yin azumin kwana uku a kowanne wata da kuma wato ainihin azumtar Ramadan zuwa wani Ramadan din Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta wa bayi zinuban da suka gabatar tsakankanin wannan lokuta sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wato azumtar ramadan zuwa wani ramadan din kamar azumin shekara guda ne sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumtar yinin arafa mana azumin ranar arafa azumin ranar tara ga wannan wata da muke ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi wannan azumi yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya ana kankarewa bawa zunuban shekarar da ta gabata da kuma wato shekara guda ƙari akai sai kuma Abu Qatada yake cewa sai aka sake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumtar wato ranar ashura sai yake cewa ranar ashura azumtarsa ana kankarewa bawa ainihin zunubin shekara guda daga cikin shekarun da suka gabata wannan hadisi imam muslim ya fidda shi ya ku bayan Allah ku yawaita yin kabarbari a cikin waɗannan kwanaki musamman idan goma ga wata ta zo gab ku yawaita yin kabarbari kabarbari idan goma ga wata ta zo wato kabarbari kala biyu ne akwai wanda malamai suke ce masa muqayyad akwai wanda suke ce mata mutlik wato wacce take muqayyad din shine waɗanda ake yin su bayan salloli na farilla wanda suke mutlak kuma sune waɗanda ake yin su kawai kai tsaye a kowane lokaci a cikin gidaje ne a ainihin majalisa gurin zama ne ko ainihin kasuwa ko akan hanya ko akan titi kana tafiya akan wato akan kafafunka ko kana tafiya akan abun hawa ko kana zaune a kantinka ko a shagonka ko a gurin aikinka ko a ofis ka yawaita wato ainihin kabarbari yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi mata suna yi ƙasa-ƙasa a cikin gidajensu maza kuma an samu daga magabata na ƙwarai suna bayyana yin kabarbari ɗin a fili ana jinsu suna tafiya suna yi a cikin kasuwanni da ma sauransu sai na abu hurairata da shi da abu ɗan masa'ud sun kasance idan goman farko ta yi sai su rika tafiya cikin kasuwanni suna yin kabarbari da ƙarfi kowa ma yana ji ya ku bayin allah ku yawaita yin kabarbari kabarbari waɗanda suke takaitattu takaitattu a ainihin bayan salloli na farilla malamai sun yi maganganu da yawa kamar kimanin kashi uku cewa yaushe ake fara wannan kabarbari amma dai daga ciki wato daga cikin abin da ya bayyana kamar yadda da yawa daga cikin malaman fiqh su kawo shine mutum ya fara kabarbarin ranar tara ga wata ma'ana bayan sallar asuba na ranar wato arafa mutum ya nanata kabarbari din الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ko dai a farko mutum yana na taso uku ko kuma mutum yana na taso biyu a tsakiya kuma mutum yana na taso biyu wannan ana farawa wato bayan sallar asuba na ranar tara ga watan zulhijja ana kuma kare waɗannan kabarbari bayan sallar la'asar na yinin ƙarshen wato ranar ayyamu tashrik ranar sha uku ga wata bayan sallah kenan bayan sallar asar waɗannan kabarbari sun ƙare ya ku ƴan uwa ku yawaita waɗannan kabarbari ku kuma yawaita roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ainihin wato bukatunku malamai suke cewa yana daga cikin mafifitan addu'o'i da ya kamata musulmai su yawaita a cikin waɗannan kwanaki musamman kuma ranar arfa shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar domin cikin wannan akwai sirri mai yawa shine ka biyo Allahu tabaraka wa ta'ala zabi shine ya san meye alkhairi a gare ka kace ya ubangiji ya baka mai kyau a duniya ya kuma baka mai kyau a lahira ya kuma kare ka daga azabar wuta domin akwai abin da kai zaka hanga kana ganin kamar alkhairi ne la'alla kuma shi din ba alkhairi bane amma in kace Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka alkhairi shi ya san menene ya cancance ka ya ku bayin Allah ku yawaita ainihin kabarbari mafi girman ibada kuwa da ake yin ta ranar goma ga wannan wata ya ku bayan Allah bayan ainihin salloli na farilla wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta su akan ainihin bayi wato ita ce ibada ta ainihin layya baya da sallolin farilla mafi girman ibada da bayi suke yi wato ibada da bayi za su yi wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya fi so a ranar goma ga wata ranar sallah kenan wato ita ce ibadar yankan layya layya kuwa ya ku bayin Allah ana yi ne da ainihin dabobi na gida ba ainihin dabobi na daji ba ba kuma ainihin tsuntsaye ba kenan ba a yin layya da kaza ko zakara ko zabo ko agwagwa ko wani ne daga cikin nau'ika na ainihin wato tsuntsaye ana yi ne da ainihin wato akuya ko mace ko namiji ko tinkiya ko mace ko namiji ko saniya ko mace ko namiji ko kuma raƙumi shi ma ko mace ko namiji waɗannan ababe da ake laye da su ya ku bayan Allah ana yi ne da wanda yake kalau yake garau yake ya kukuta daga dukkanin wani aibu ya kukuta daga dukkanin wata tauyaka wato kenan kada ya zamto dabba ta zamto mai dingishi ko kuma ramammiya ko kuma ta zamto mai karyayyen kaho ko wacce take mai cirarriyar wato ainihin jela sai dai malaman fiqh suke cewa idan aka samu ga dabba kalau take tana da ƙoshi kuma ta kai wato a yi layya da ita to za a dubi anashin jelarta ta da ta cire idan dai jelarta ta fita idan dai ya wuce ɗaya bisa uku idan an gwada tsawon ya wato abin da ya fita bai wuce ɗaya bisa ukun tsawon jelar ba suka ce za ta iya yin layya amma in ya wuce ɗaya bisa uku abin da ya fita wannan banda ita wato ainihin layya ya ku bayin Allah layya kuma ana yin ta ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ana yi saboda ainihin kada yara su yi kwaɗayi ainihin makwabta ko don kar mutane su ce bana wana ya faɗa kwata ba zai iya yi ba ka yi domin Allah tabaraka wa ta'ala domin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ba da lada din babu wani mutum da yake ba da lada sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da lada ne dangane da ainihin wato abin da aka yi domin sa ya ku bayin Allah matukar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku wato ainihin dama ta yin layya to lalle ku yi dama ku yi wato ainihin layya din nan yana daga cikin manyan manyan ayyuka na alkhairi dangane da abin da ya shafi wato ainihin akuya ana yi ne da wacce ta kai shekara guda tinkiya kuwa tinkiya ko rago wanda ya kai kimanin watanni bakwai amma saniya kuwa sai ta kai shekaru biyu ainihin raƙumi kuma idan ya kai shekaru biyar ya ku bayan Allah ana yin layya wato bayan an yi sallar idi ne idan mutum yanka layyarsa kafin a tafi sallar idi to wannan dai ya yanka nama ne amma bai ainihin layya ba ana kuma yin layya da rana ana kuma iya yin layya da ainihin da daddare sai dai malamai suke cewa yankan layya da rana ya fi yankan layya da ainihin da daddare kuma ana yin layya har zuwa ƙarshen yinin wato ayyamu tashrik shine za a iya yi ranar goma ga wata ranar farko kenan to wannan shine wanda ya fi ana iya yi ran sha ɗaya ga wata washe gari kenan wannan shi yake bin wancan a ainihin falala ana iya yi ranar sha biyu ga wata ana iya yi ranar sha uku ga wata kafin rana ta faɗi amma malamai suke cewa ranar farko ta fi ta biyu ta biyu ta fi ta uku ya ku bayin Allah yin layya Allahu tabaraka wa ta'ala yana so baya da haka ya ku yan uwa ranar goma ga wata ku yi kabarbari ku tafi zuwa ga ainihin sallar idi kuna masu kabarbari kuna masu kabarbari a ainihin a fili a bayyane ku je ku yi sallar idi idan kuka dawo gidajenku wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya hore masa abin da zai yi layya shikenan sai yanka ainihin wato ainihin layyarsa layya kuma ya ku yan uwa kamar yadda muka gani waɗansu suna yi a ainihin a gargajiyance a ce sai an yi wa rago ko wata dabba alwala wannan addinin musulunci dan adam aka ce yayi alwala amma dabba ba wani maganar a mata alwala kafin a ainihin wato kafin a yanka ta ya ku yan uwa matukar Allah tabaraka wa ta'ala ya hore muku lalle ku yi ainihin wato layya din nan malamai suke cewa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inna a'adainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Allah tabaraka wa ta'ala yace fasalli li rabbik wato malamai suke cewa wannan ana nufin kayi sallah domin ubangidan ubangijinka ana nufin kayi sallah ga Allah tabaraka wa ta'ala kayi sallar idi kace sallar idi ake nufi wanhar ana nufin kuma ka yanka wato ainihin layya ya ku bayin Allah ku yi kokari ku tanadi wato ku yi sal ku yi ainihin wato azumin ranar arfa ka yi kokari ka tanadi tufafi mai kyau kana da dama ka dinka sabo wannan yayi baka da dama ka wanke abin da Allah tabaraka wata'ala ya saka da shi ka tsaftace shi ka goge shi ka tanadi wannan na wato ranar zuwa idi ne wannan daga cikin wato karramawa da kuma mutunta wato ainihin bautar Allah tabaraka wata'ala ka yi sammako ka fita zuwa ga ainihin gurin sallar idi kana mai kabbara ka je ka dawo yana daga cikin sunna kuma ka tafi a kafa inda nisan bai maka yawa ba yana kuma daga cikin sunna idan ka bi ta nan hanyar ka canza wata hanyar gurin dawowa lalle matukar bawa yayi waɗannan ainihin ibadoji kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada kuma zai samu albarka cikin rayuwarsa ta duniya da kuma ta lahira muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su rabauta da manya-manyan lada a cikin waɗannan kwanaki ya ubangiji ka ansa mana addu'o'inmu ya ubangiji ka mana albarka ka yi wa zuriyarmu albarka ya ubangiji iyayenmu Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya kaburburin su ya zamto dausayi daga cikin dausakan aljanna wanda suke raye kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su cika da imani ya ubangiji ka sa mu cika da imani wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya wanda suke kokari jami'an tsaro wajen kawo zaman lafiya cikin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da alkhairi ka kuma musu albarka yan uwa za a ga wato ainihin abin da ya rage na ainihin wato aikin interlock an kammala shi akwai wani bawan Allah wanda ya bada gudunmawar kuɗaɗe a baya ya bada dubu ɗari biyu ya shekara a faɗa ya sake bada ɗari biyu ya shekara a faɗi sunansa to da aka zo aka sake lissafa sauran mita goma sha hudu ya sake ɗaukar nauyin so wannan interlock ɗin da masu aiki duka ya kammala shi Allah tabaraka wa ta'ala ka saka masa gidan aljanna shine kuma ya sake sayan sabuwar wato am ɗin da aka ji am ɗin masallaci ta lalace ya so sabuwa wacce tafi waccar girma duka da shi shi kadai Allahu tabaraka wata'ala ka kare shi ka kuma wasu albarka ka yi wa zuriyarsu albarka ya ubangiji ka sa yi kyakkyawan karshe bukatun san alkhairi Allahu tabaraka wata'ala ka biya masa akwai wani bawan Allah shi ma da aka je ana neman siminti domin za a zo a wato a kara wajen aikin sai ya bada buhu guda ya ce shi ma fi sabilillahi kada a faɗi sunansa ya ubangiji duk wanda ya taimaka tun daga kan naira goma ko naira biyar har ƙarshen waɗanda suka bada abin da ya fi yawa ya ubangiji ka san su kuma bayinka ne suna kaunar shiga aljannar ka Allahu tabaraka wa ta'ala ka ba su gidan aljanna ya ubangiji bukatun su na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya musu matsalolin su Allahu tabaraka wa ta'ala ka magance musu lalle mutane sun yi kokari bakin gwargwado iyayen da ya kamata idan aka duba baya baya kaɗan nan gurin gaba ɗaya wato a ƙasa ake yin sallah amma mutane ana cewa a taimaka fi sabilillah a taimaka gashi yau an wayi gari gaba ɗaya an gama interlock ɗin nan Allah tabaraka wa ta'ala ka sa dukkan mu in aljanna ne ya ubangiji ya ubangiji laifukan mu Allah tabaraka wa ta'ala ka yafe mana ka gafarta mana ya ubangiji ka sa mu a cikin aljanna gabaki ɗaya ya ubangiji ka sa mu cika da imani ya ku bayin Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da yin salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da manzo da ainihin mala'iku suna yin salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ku wanda suka yi imani ku nemi wato ku yi tsira da aminci gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين